بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الأمر بأداء الأمانة قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
باب الأمر بأداء الأمانة wannan babi yana bayani dangane da umarni da bayar da amana zuwa ga masu ita duk abin da aka amince wa mutum a kan shi aka damƙa mai shi to ya yi ƙoƙari ya mayar da shi zuwa ga waɗanda suka damƙa mishin wato kamar yadda suka bashi ko kuma ya fice haka wato kadda ya zamanto ya yi sakaci wajen haƙƙi na jama'a da aka damƙa mishi ya danne ya ƙi bayar da shi zuwa ga masu abin to wannan babi zai yi bayani a kan shi da kuma girman laifin wanda yake cin amana wanda yake ha'intar bayin allah subhanahu wa ta'ala ƙwalallahu ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce inna allaha ya amurukum an tu'addul amanat ila ahliha ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce haƙiƙa allah tabaraka wa ta'ala yana umartar ku an tu'addul amanati ku bayar da dukkan abubuwan da aka amince muku a kansu ku bayar da su ila ahliha zuwa ga masu su duk abin da aka amince ma a kai aka damƙa maka shi to wannan abin ka ɗauka ka mayar da shi zuwa ga wanda ya damƙa maka shi kada ka nuna ƙarfin mulki ka ce tun da ya shigo hannuna ni ma ba zan damƙa mishi ba to wannan ayar ta sauko lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya tafi makka lokacin waɗanda suke wato kula da abin da ya shafi harami wanda kilan harami yake hannunsu shine malam balha ibn usman ko usman ibn balha wato wannan kile da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya amsa ya gama uzurinsa ali ibn abi talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi sai ta a su za su ci gaba da rike shi sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar amma jullu ahli tafsir wato malaman tafsiri ba sa kan wannan ra'ayi yawancinsu waɗansu suna ganin cewa wato al'amana anan shine kullu shay'in duk abin da wato aka damƙa maka shi ko menene shi ɓangaren abin da ya shafi addini ne ɓangaren sallah ne ka bayar da ita kamar yadda aka ce ka bayar da ita kada ka mata ƙotan kurciya saboda wannan ba shi aka ce ka bayar da ita ba bangaren azumi ne idan za ka yi shi ne ka kiyaye dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala kadda kana azumi amma kuma azuminka daga baki ne kawai ishirwa ce kake ta yi sannan kuma wahala ce kake ta sha kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa saboda ba ka kiyayewa haƙoƙi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora su akan mai azumi irin abin da ya shafi wato faɗar magana wanda take ba daidai ba irin abin da ya shafi raɗar mutum irin abin da ya shafi wato yin aiki da maganganu waɗanda suke na asha irin abin da ya shafi maganganu na lalata da sauransu na batsa to wannan dukkan wanda ya zamanto baya kiyayewa haka a cikin azuminsa to lallai kam ya cuci wato wannan abin da yake yi wato ya tawaye wannan amana da aka lafta a kan shi ya ha'ince ta to haka nan abin da ya shafi aikin hajji haka nan abin da ya shafi bayar da zakka da sauransu shi yasa ya tabbata cikin sunan na abi dawud hadisin abu darda allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce khamsun man ja'a bihinna ma'a imanin dakhala aljanna man hafaza ala salawati alkhams ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa muwaqitihinna wa sama ramadana wa hajja albayta in istata'a ilayhi sabila وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه نعم وأدى الأمانة قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة قال الغسل من الجنابة نعم wato wannan hadisi wanda al'imam abu dawud allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya rawaito shi wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce dangin abubuwa guda biyar dukkan wanda ya zo da waɗannan abubuwan guda biyar tare da imani to wannan ɗan aljanna ne ko shakka babu dukkan wanda ya zo da waɗannan abubuwan guda biyar inda yana da kwai imani mumini ne saboda sharaɗin amsar aiki shine musulunci duk mutumin da bai musulunta ba duk abin da zai aikata na alkhairi na nagarta Allah ta'ala ba zai amsa ba saboda yana daga cikin sharuɗa na amsar aiki na bawa shine imani kamar yadda Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura yana bayani akan waɗanda suke mushrikai arnawa waɗanda ba su musulunta ba manzon Allah ya ce man hafaza ala salawati da khams wato dukkan wanda ya kiyaye ya yi haba haba akan sallolin nan na lokuta guda biyar ya kiyaye akan su ala wudu'ihinna akan alwallarsu tun daga ɓangaren alwallarsu ya kula da kyau ya zamanto ya iya alwalla ya koye ta a gaban malamai waɗanda suka koya a gaban malamansu kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya koyar da sahabbai alwalla sannan kuma ya kiyaye akan ruku'un wannan sallolin guda biyar yadda ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya koyar da sahabbai yadda ake ruku'u da kuma yadda ake nutsuwa a cikin shi haka yake ruku'unsa ba fata-fata ba yake yi sannan kuma ruku'unsa ba ruku'u ba ne wanda wani gurin tudu wani gurin gangare a bayan shi a duka sambet ne hakanan kuma ya kula da sujada ya zamanto yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bar sahabbai a kai yadda ake yin sujada haka shi ma yake yin sujada shi baya shimfiɗa damatsinan shi a ƙas kamar yadda wato kare yake shimfiɗa damatsinan shi a ƙas lokacin da shi wannan ɗan adam ɗin ya yi sujada sannan kuma ya kiyaye akan lokutansu kowace sallah kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ce inna salata kana ta'ala mu'minin kitaban mawquta ya kiyaye su yake bayar da su akan lokutansu ba wai kawai sai ya samu dama ba sallar asuba sai wajen karfe goma ta safe zai yi ta sallar azuhur sai ya hada ta da la'asar wajen karfe biyar ya yi ta magariba sai ya hada ta da isha wajen karfe tara na dare ko karfe goma saboda kawai sai in ya samu dama ne sai ya ce to bari ya yi zama daya ya huce gurin yana sallatar su akan lokacin su to wannan na farko kenan sannan kuma wa samu ramadan wannan azumi na ramadan da muke ciki to dukkan wanda ya azumci watan ramadana bayan waɗannan salloli guda biyar ba wai sallolin guda biyar kaɗai ake bukata mutum ya kula da su ba hatta tun daga tsarki mutum ya koyi yadda ake yin tsarki ya koyi yadda ake yin alwala ya koyi yadda ake fuskantar alƙibla ya koyi yadda ake tada iƙama ya koyi yadda ake yin kabbara ya koyi yadda ake yin karatu kafin a shiga sallah du'a'ul istiftah sannan kuma ya koyi yanda ake karanta Fatiha ya koyi yanda ake karanta sura hakanan ruku'u hakanan dagowa daga ruku'u hakanan sujada hakanan dagowa daga sujada damanto ya je shi ya koyi sallar shi ala basiratin ba kamar yadda yake ganin mutane suna aikatawa ba shi ma haka yake aikatawa a akwai malamin da ya yarda da shi ya ɗauki littafi ya tafi wajen shi ya ce malam ina so zan koyi wato ibadar nan saboda abu ne muke kullum a cikin duhu ba mu san ba wanne ne sunna ba mu san ba wanne ne farilla ba mu san ba wanne ne mustahabi ba mu san ba wanne ne wajibi ba mu san ba wanne ne makruhi ba mu san ba wanne ne haram muke so a koyar da mu tsarki da alwala da sallah da wanka da sauransu saboda zama jahilcin nan bai yi ba zama da jahilci bai yi ba to ya tafi ya koya ba kamar ra'ayatun nasa ya faru na ba ya koya addininsa wato a gaban malamai to wannan ya yi babban aiki in ya zo shi in yi sallar shi kenan sallar shi sai ta zama to amshashiya to amma dukkan wanda zai zamanto sallar shi yana yin ta ne kamar yadda ya ga mutane suna yi inda za a tambaye shi menene ruku'u a cikin sallah zai ce daga hannayen wannan shine ruku'u ko kuma Allah akalli in ya san shan aka ce yayi ruku'u in ya tashi yanda zai maka ruku'u ya sha bambam da yanda shari'a ta koyar da yanda ake yin ruku'u yanda zai maka sujada ya sha bambam da yadda shari'a ta koyar da yanda ake yin sujada to kaga wannan bai kula da abin da ya shafi amana ba bangaren sallar shi sai kuma azumi mun yi bayani akai sai kuma manzana salama ya ce wa hajjal baita in istata'a ilaihi sabila sannan kuma ya nufaci daki na ubangiji subhanahu wata'ala da niyyar ibada wanda take ta musamman a lokaci wanda yake na musamman kuma wato yayi shi dan Allah idan har Allah ta'ala ya hore mai wato zuwa wannan dakin na Allah subhanahu wata'ala an gane ko to as-sabil shine az-zadu war-rahila kamar yadda yake cikin hadisin al-Imam Tirmidhi hadisin Abdullahi dan Umar wanda aka al-Imam al-Hakim an-Naisaburi cikin littafin al-Mustadrak al-Sahihain ya kawo shi da waɗansu daga cikin malamai wato sun kawo wannan hadisi na Abdullahi dan Umar qama rajulun faqala man al-hajj ya rasulullahi qala ash-sha'isu tashilu فقام رجل فقال ما السبيل يا رسول الله فقال الزاد والراحلة حديث عبد الله بن عمر to mutum ya zamanto ya yi ibadar shi ta hajji ala basiratin ba kawai zai je shi ba ya zamanto wato muƙallid ga waninsa ya zamanto ya rataye da waninsa a'a dama ya yi abin shi ala basira tun kafin ya tafi ya san me ake nufi da almawaƙit ya san kashin almawaƙit akwai mawaƙit zamaniya akwai mawaƙit makaniya ya san yanda ake yin ihrami ya san kaza ya san kaza ya san kaza in ya je shi ga yanda zai ga yanda zai duka kawai ya karanta a gaban malamai kawai bambancin su da wanda ya saba zuwa shine shi wancan yayi aikin ya karance shi a karance kuma ya san shi a aikace to sai ya zama to shi ma in yayi so daya shikenan ya share mu sauran gabaki ɗaya dama kawai in ya tuno wannan hadisin ya tuno wannan ayar ya tuno wannan magana ta malami shikenan ya huce gure shi sannan kuma wa aqad zakata tayyibatan biha nafsu ya bayar da zakka wanda Allah ta'ala ya farbanta a kan shi lokacin da zai ɗauki wannan zakar ya bayar zuwa ga waɗanda suka cancanci a basu ran shi ta yi daɗi ba wai saboda ya ga tarinta ya yi yawa ba saboda wani lokacin idan dukiyar mutum tana da yawa to zakar da zai fitar idan ya yi lissafi ya ga cewa lalle zakar nan tana da yawa mutumin da yake da misali wata miliyar biyar ga in zai fitar da zakar za ta kai jarin mutum manya-manyan mutane wanda za a ga cewa ba su da jarin zakashi ma to idan ya fitar da wannan jarin zai raka tunanin cewa da wane da wane da wane duka jarinsu bai kai wannan dukiyar ta ba dukansu su duka a musu zubin goro bai kai bai dukiyar wannan da zan ba ta zaka to sai ya raka bakin ciki ran shi ya dinga hawa ya dinga bacewa ya ce wannan kawai masu zama banza ne za a ɗauka a bada wani lokacin in ya ɗauka ya ba su hali ya rika musu faɗa wanda kuma wannan haƙƙi na Allah ne ya ɗauka ya bayar a cikin dukiyar shi don wannan haƙƙin na Allah shi zai ƙara wa dukiyar tashi albarka ya ƙara wanke mai ita yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum biha wa tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim sai kuma yace wa'addal amana ya bayar da amana wa'adawul amana shine aka ce ya abaddar ra'i wa ma'adawul amana dala al-muslimi da janaba wato ya san yanda ake yin wanka na janaba saboda waɗannan ayyukan gabaki ɗayansu ba za su miƙe ba sai me sai an yi wanka na janaba ba yanda za a yi mutum ya yi sallah ta amsu ya yi alwala da kyau ya yi komai ya yi komai idan yana da janaba kuma allah ya amshi wannan sallata shi haka nan ibadar hajji saboda janaba gare shi da sauransu to shine ce shine al-ghusl min al-janaba wanka na janaba babban abin da ya kamata a kula da shi saboda wannan duk ibada tana mekewa ne idan ya zama to mutum baya da janaba to san yanda ake yin wanka na janaba tun daga tsarki da yanda ake wankewa jiki da sauransu wannan duka ya koya sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sunan na Abi Dawud manzon Allah ya ce addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanak wato ka bayar da amana zuwa ga duk wanda ya yarda da kai ya damka maka abin shi duk wanda ya yarda da kai to wannan ayar tana magana akan haka ne inna allaha ya'murukum an tu'addul amanat ma'ana ma atumintum alaihi fi kulli shay'in duk abin da aka yarda da ku aka ba ku shi ko menene shi to ubangiji ta'ala yana umarni ku mayar da shi zuwa ga masu shi a kowane bangare ne Allah ce wala takhun man khanak kadda ka cuci kadda ka ha'inci mutumin da ya ha'ince ka dan mutum ya ha'ince ka kuma ba shi yake baka damar kai ma ka ha'ince shi a bangarensa ba ka ce to shikenan ni yawa haka ko an kare ai shi ma akwai diyan shi a hannuna ba sai na tarbiyantar mishi da su ba zai zama to ya samu baya mai kyau rabu da su shikenan daga nan ya ce kai makarantar nan da kuke zuwa ku daina zuwa akwai wani aiki da za mu raka a gida shi kenan ya kullum in ya zo shi ya ba su dala arba'in ya ce ku je ku ɗora shayi a shekara ana haka nan ya zo shi ina 'ya'yan shi ya karatunsu ya ji 'ya'ya karatu ya taɓarɓare ya lalace ba tarbiyya ba kaza to lalle wannan za ku yi shara a gaban allah da shi wannan mutumin da ya damka muka 'ya'yan shi duk wanda ya baka 'ya'yan shi amana to shine iyakacin abin da za ka yi wa waɗannan 'ya'yan nashi shine ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka musu iyakacin yadda za ka yi wa ɗiyanka duk yadda za ka so a ce ɗiyanka sun gyaru sun nagartu sai ka yi ƙoƙari ya zamanto wannan wanda aka damƙa maka su yaran nan 'ya'yan nan da aka damƙa maka su na bayan Allah to ka yi ƙoƙari ka kula da tarbiyyarsu ka kula da shigarsu da hutarsu ka kula da karatunsu da sauransu waƙala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce inna a radunar amanata ala samawati wal aru wal jibal fa'abaina an yi hamilna hawa a shafaƙana mina hawa hamala hal'insan innahu kana zaluman jahula ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce haƙiƙa mun bujurto da amana mun bujurto da amana ala samawati wal ardi akan sammai bakwai da ƙasai bakwai wal jibali da duwatsu fa abaina an yahmilnaha wato kowanne daga cikin su sai ya ja da baya yake ɗaukan wannan abin wa hamalaha al insana dan adam wato mutun ya jibince ta ya ɗauke ta innahu kana zaluman jahula lalle haƙiƙa ɗan adam ya kasance zaluman wato mai zalincin kansa ne sannan kuma jahulan da rabbihi ya jahilci ubangijinsa wannan ayar kamar yadda waɗansu daga cikin magabata suka faɗa wato a nan al'amana shine abin da ya shafi al'amur wal nahyi umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummunan aiki yi na yi bari na bari wannan ita ce amana waɗansu daga cikin magabata suka ce al'amana a nan ana nufin addinu kamila addini cikakke ga baki ɗayansa to mun bujurto da wannan addini ga sammai da ƙasai da kuma duwatsu kowanne daga cikinsu idan aka bujurto mishi wannan abin za a mai bayanin wato roman shi da kuma abin da ya shafi kishiyar romansa za a ce to wannan abin idan ka kula da shi idan ka aikata shi kamar yadda Allah ta'ala yake so za a baka lada ka ta fare mai yawa za ka ji daɗi amma kuma idan ka saba to ka sani fa akwai matsala kowa idan aka karanta mai daɗin tiriyan-tiriyan yana ji ya bayar da hankalin shi zuwa ga wannan ɗin idan aka karanta mai kuma azabar sai ce a'a ya kafa kafa ce ya ubangiji a bar ni in zamanto dai mu muna cikin bayi wanda suke wato zalulai bayi wanda suke ababen horewa ga umarninka kawai abin da kai niyya ne haka na aka kawo ƙasa ƙasa ita ma da ta ji an karanta mata gashi gashi gashi gashi to abin da Allah ta'ala yake so ne idan kika aikata za a miji kaza za a miji kaza kyakkyawa idan kuma fa aka wani za a ci ta ce to a abin irin yadda nake haka dina shikenan su ma duwatsu aka ba su tallar wannan abu shine Allah ya ce fa abaina an yahmilnaha ma'ana fa abai fa abaina an yahmilna awzaraha shine an yahmilnaha sai suka ƙi su ɗauki laifuffukan wannan amana ɗin idan suka tozartar da ita saboda idan ka ɗauki abu idan ka ga kyakkyawan abu ka ga sakamakon shi mai kyau kuma sai aka karanta maka aƙibarsa ga wanda ya zamanto bai kula da shi ba to in mai hankali ne to sai ya ce ba zai yi ba in ya ga ba zai iya ba shi yasa wata mata mahaifinta ya sayo ta gaba ya kawo ta gurin manzana salama manzana salama ya ce babanta ya ce ya ce mata ta fito da miji ya mata aure ne ta ce ba ta fitowa manzana ya ce ki babanki ta ce ya rasulallahi ba zan yi aure ba sai na san haƙƙin da yake namijina ne a kaina wanda Allah da ya karanta mata ya ce da a ce mijinki daga hancin shi mugunya za ta dinga fitowa ki dinga suɗe ta ya ce ba za ki bayar da haƙƙin mijinki ta ce to wallahi ba za ta yi aure ba ya ce to karka tilasta mata saboda abin ya fi ƙarfinta to amma mutum nawa wanda zai yi aure ba tare da ya san haƙoƙin da yake ga kan shi ba kan abokin zaman shi in ma ɓangaren namijin in ma ɓangaren mace to shi yasa addini na musulunci kowane ɓangare akwai amana za mutum ya kira ya kai ce to wannan dai amana ce muka ba ku malam da yadda ko gani to duk abin da kasancewa fita ne ba wai shiga ba ne to shi za ka ɗora su a kai duk abin da kasancewa shiga ne in ka dora su a kai to ka sani da ya ce amanar na ya ambaci amana ko bai ambaci amana ba to ka sani a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai ku yi shari'a da shi wa ashfaqna minaha suka tsorata minaha daga wannan amanar da aka bujurto ta zuwa gare su wa hamalaha al-insan ubangiji subhanahu wa ta'ala yace sai adam annabi adam alaihi salatu wassalam ya ce ina gamo yake ya ce a dora mu ne ta aka dora mai gamo ya ce a dora mu amana wa hamala isa sai annabi adam alaihi salatu wassalam ya ɗauki wannan amanar ya ɗauki gamo aka dora mashi ita kiri-kiri ya riƙe ta ubangiji ta'ala ce innahu kana zaluman jahula innahu haƙiƙa mutum wanda yake kafiri da munafiki kana zaluman wato ya kasance zaluman li nafsihi ne wato mai yawan zaluntar kanshi ne zaluman ala wazni fa'ul siga ce ta mubalaga ma'ana innahu kana kasiran zulmi li nafsihi wato mutum ya kasance mai yawan zaluntar kanshi ne ta hanyar tankaɗa ta wannan kan nashi kora ta zuwa ga abin da Allah ta'ala baya so zuwa ga aikata abubuwan da Allah ta'ala yake ukuba a kansu da kuma takaita kanshi wajen aikata ayyukan da zai samu lada da yawa jahula sannan kuma ɗan adam ya jahilci ubangijinsa wato jahula jahulan lirabbihi kenan ɗan adam ana nufin al'asi da kuma almunafik da alkafir wannan kowanne daga cikinsu ya jahilci ubangijinsa subhanahu wata'ala to shine wannan ayar farkonta tana magana akan annabi adam alaihi salatu wassalam da yace wa hamala hal insan sai abul bashar annabi adam alaihi salatu wassalam ya doke ta yace a bashi takarru aka bashi takarru ya karanta tiryan tiryan tiryan kawai sai yace eh sun yi yace ya yarda an gane ko to kuma amma innahu kana innahu ad-damir yarju ila al asi wal munafiq wal kafir haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa wato shi saboda ɗan adam wanda yake mai saɓan Allah da munafiki da kafiri kowanne daga cikinsu yana zaluntar kanshi ta hanyar aikata waɗannan miyagun ayyuka sannan kuma da nisantar kyawawan ayyuka jahulan lirabbihi kuma ya jahilci girman ubangijinsa da kuma bin umarni na ubangijinsa na'am نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان متفق عليه وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم Hadithi na farko a cikin wannan babi shine hadithin Abu Huraira Allah ta'ala ya ƙare yadda da shi. Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, Ayatul munafiki thalathin, Manzan Allah ce alama ta munafiki. Alama ta munafiki thalathin tadodi ne guda uku. idan har an samu waɗannan tadodin guda uku a tattare da mutum to ya sani cewa lalle kusan ɗari bisa ɗari ya yi kama da munafukai an gane ko idan aka samu waɗannan tadodi guda uku a tattare da mutum to ya sani cewa shi ko da ba a kira shi munafiki ba to amma fa biri ya yi kama da mutum yana da kwai kama kaso mafi tsoka irin kamata munafukai kamar yadda malamai suka yi bayani akai saboda mumini za a same shi da waɗannan alamomin amma kuma ba za a ce mai munafiki ba sai dai a ce yana ɗauke da sifat na munafukai aka waɗansu suka ci na farko idan haddasa kazaba idan haddasa wato idan dai ya zo shi ya zauna a majalisi ya fara hira kazaba sai ya yi ta sheƙa muku ƙarya sai ya yi ta sheƙa muku ƙarya zai ya yi ta muku zancen banza a cikin zance kun da zai yi ta muku to ku yi ƙoƙari ku ɗauki ɗaya cikin goma duk zance goma da ya tau ku ɗan diba ɗaya ku mai dubara ku mai kuskure ma shi ma ku ɗan mai gyare-gyare sai ku ɗauke shi waɗansu suka ce idza haddasa saboda ya zamanto mafu'ulun bihi mahzuf suka ce fi kulli shay'in a kowane ɓangare idan ya muku hira a kowane ɓangare idan ya muku hira to ku ɗauki wani kaso daga ciki ku bar wani kaso saboda sai ya yi ta sheƙa muku ƙarya shi gairu mutamar ne filkadi ba amince mai ba wajen abin da ya shafi zancen banza to in dai zai yi zance shi kuma sai ya ɓala wani abu a ciki yanzu za a gaya mai labari to amma in ya tashi nan da minci goma in ya tafi wata fada zai bala wannan labarin to Allah da shi ma sai ya dan samu wani abu nashi ya zuba a ciki a cikin wannan labarin ko ya ce a gaban shi aka yi ko ya ce kaza ya ce kuma wallahi an yi kaza an yi kaza an yi kaza shi kuma watakila lokacin da ya ji labarin abun abun hali ya lafa ne aka yi wannan abu to wannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ɗaya daga ciki kenan idza haddatha kadhaba to an tambayi al'imamu malik imamu daril hijira hujjatul umma Allah ta'ala ya ƙa'a ya ji kansa da rahama game da abin da ya shafi irin zance na banza mumini ya yi shi ya ce to ai kala-kala ne idan irin a rayuwar shi ta bayar da ta huce akwai abubuwa da ya haɗu da su na ƙalubale da ya zo yana ba ku labari sai ɗan ƙara waɗansu abubuwa a ciki ‘yan kaɗan’ wanda ba su taka kara sa karya ba wannan ba za a ce ya yi karya ba saboda in mutum ya ci wahala ruwan da ya baka kashi shine ruwa za a ga mutum ya ce ni tun da ake maku an taɓa ruwa irin na yau kwa shi kuma kawai saboda ɗan adam ne wannan ruwa na ya mishi ɓanna amma shi kanshi inda zai tsaya ya yi minci goma yana tunani sai ya hakaito ruwan da aka yi wanda ya kusa biyun wannan ruwan da aka yi wanda ya mishi ɓanna a zai ce tun da nake bin taɓa jin sanyi irin na daren yau ka juyo yadda na ji ko ya ce tun da yake bai taɓa ganin hazo irin na yau ko ya ce tun da yake bai taɓa ganin mutum ƙato irin wanda ya gani ɗazu ba saboda ɗan adam wato yana da yawan mantuwa sannan kuma ruwan da ya baka kashi shine ruwa eh wanda ka gani ko kuwa gaisa da shi ya sha bambam da wanda katsin kaya ku gaisa da shi ba to shi ne alimawa malik ya ce wannan wato ba za a sa shi ba cikin idan haddasa kaza ba za a je shi ne a wani bangare saboda shi ya bayar da abin da ya bayar da labari wato akan abin da ya gani amma kuma sai ya yi ƙari saboda ya rikitar da ku ɗaya kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na biyu kuma wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alkawali zai yi wani alkhairi yayi alkawali zai yi wani alkhairi kawai sai ya saba wannan alkawalin baya cikawa da shi ya ce zai muku kaza kawai shi kenan tiriyan tiriyan ga takar ranar kun gani an yi list komi da komi gashi na hal aka zo aka muku photocopy din abin gashi yanda abin zai kasance ku zo ku raka yadawa wallahi insha Allah za a mana kaza za a yi kaza za a yi kaza shi ya faɗa da kanshi kawai sai ya tashi kawai daga baya ya saba wannan alƙawari ya yi lissafi ya ce to wannan hu aiki in aka ce za a kashe miliyoyi ne miliyoyi din nan inda gidana zan gyara bangare nawa zan gyara kawai ce wannan maganar babu ita ya tasa ta ko ku zo ku ana zancen maganar miliyan sha biyar ɗauki wata jika ɗari biyu ya ba ku ya ce da Allah a gama da haƙuri a je a fara aikin wannan a cikin aikin miliyan sha biyar aka baka jika ɗari biyu za ka fara to ta ina za ka fara wani ɓangare masu ɗaukar ruwa za ka biya da ita ko kuwa za ka biya aikin miliyan sha biyar an ɗauki ɗari biyu an baka ba ga abin da ba zai tafi ba ne yana tun daga nan ma za a gane cewa lallai an saba alkawali sannan saba alkawali ba sai irin na manya ba ko karamin alkawali idan mutum ya yi ya ce zai yi kaza ya yi alkawali ne wa'adan alayhi haƙan fi taurati wal injili wal qur'an ya ɗora wa kanshi alkawali ya ce ya yi alwashi sai ya yi kaza to kuma aikin nan na alkhairi ne to idan bai yi ba yana ɗaya daga cikin sifofi na munafukai amma irin abin da ya shafi hadithun rajuli zaujatahu ko hadithun mar'ati zaujaha wannan malamai suka ce an yi rangwame a nan mutum ya raka bala waɗansu abubuwa wanda za su ƙara wato zaunar da wannan auren na su ƙara tabbatar da dankon soyayya tsakankaninsu ya zo shi ta zuba mai tuwo ya ci ya ɗan ji daɗi daɗin shi ya ce kai wani cikin yamiya wannan ko a saudiya ai in kika yi abinci larabawa kin rikita musu hankali wai allawa ne ce wallahi wanci ya fuska ce wata wallahi wanci har kin tana mu da shekarar da muka je mu dawo makaranta dawo makaranta maradi akwai wata dattijo wadda ta iya miya har kin tuna mu ita Allah ji kanta amma ta rasu nan da shekara biyar to irin wannan kai kuma ka san sare homiya ta ta wani dan mandaman da ne ya cika amma saboda ka gyara mata karkaji wallahi wancan abincin da kullum man dai to kace so dan ka ƙara tabbatar da soyayyar ka da ita saboda wannan ka yaba wa mace wajen aikin da tana jin daɗi ko irin mutum ya zo shi mace ta ga ta je gidan wata ƙawarta ta ga yanda mijinta yawa ƙawarta gashi yanda aka sake mata kujeru ga ɗaki yanda yake sheƙi yake gabanci da sauransu amma ita kuma ɗakinta ɗakin laka ne ko lasho ba shida ta zo tana hawa ta tada mishi kailba ya ci haba wanci ke yanzu wancan duk yanda muke tare da jikin wannan yanzu yanzu da a ce ni nake da wadatarwa ne bujin kawar ta da kike zance wallahi ba mun zama na ba ma a Nijar yanga inda ni nake da wani to ko da a Nijar muke to dun wata ɗaya sai mun je Dubai an ɗan yawon buɗe ido kuma dun shekara ki sa a kanki da ke da masoyanki ya kunta ya Saudiya kun je Umara ko Hajji ke dai kawai kira kamar addu'a wannan abin da yake mata wannan ni in ni nake wadatar shi wannan kin san abin da yake da kwai mutumin da ya mallaki miliyoyi ni nake da wadatar shi ko ruwa wannan kin sha ba sai awa ba ce to na gode na gode ka dan sassauta mata eh to wannan ya halitta amma kala raka yin da yawa eh sai a yi daidai ruwa daidai tsaki to wanzu ka ga wanda watakila wannan kai ma in kai kaje da wadatar iyakacin abin da zaka matan kenan amma saboda dai ka sa dai ta ƙara riƙe ka a matsayin cewa lalle kana je da ita to haka na ita ma ba laifi ta tashi ta zai samu shi wata in ya zo ce kai babu wancan wai kaga yadda kake kamshi ni tun da ne wai wannan turaren naka ina ka siyo shi amma irin yan dubai kin wannan ne kuma na alhaji ce kai wannan a shagon wani ma na siyo shi to ta ɗan ziga shi da kyau saboda in da ɗan adam yana son zigi ya sa jallabiya shi ta ɗaya ta ɗaya wata kojila kojila ta ce wai wannan ɗimcin naka wai hal yanzu da ma yana nan kamar yau ka amso shi da gun ɗimci wai Allah wance ya to wannan ba laifi ta sani fa ya fara kodiya fa amma kawai saboda dai ta sa shi ya huto daga cikin gida hankalin shi a kwance ya raka ji kamar ya sa sabon ɗimci amma tun daga gida an yi munana maka kayan da kasa to baba wanci wannan kayan nake ganin kin din ya dan koko da yayi kaza kaza to ya yi da zai fito da shi mana je shi ya cire shi zawon in ya dan fesa turare ya fito falo yana ta kai kawo yana ta kai kawo so yake ta yi magana ya ji bata ji bai koma da ya ƙara faffesawa ya dawo wai ya biki ji komai ta ce me aka ji biki ji wani ɗan kamshi shi ya ta yi ta ce ka ni ban da jin komai to ina ganin ya koma gurin mai turaren wannan to ya sun shata da shi kai ka ce turare tun nisan tafiyar kaza za a raka jin kamshin shi amma kuma gashi gashi tun a gidana na shiga na huta na shiga na huta ba a ce mu ba na sha turare wannan turaren naka bai ba a sake mu wani to amma tana zuga shi yaje ya zuga mai turare shi ma wallahi turaren nan yayi to da sauransu wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana sai kuma mahallu shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce idan aka amince mai aka yadda da shi 100 bisa 100 aka bashi amana aka danka mai haƙƙi na al'umma to khana sai ya ha'inci sai ya zamanto ya danne wannan haƙƙi na al'umma bai damƙa shi ba zuwa ga al'umma ɗin kowane ɓangare mutum ya riƙe shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya aika wani mutum ya tattaro zakka ta banu sulaim da ya je shi ya kawo ya yi ɓangare guda biyu ya ce haza lakum wa haza li wa haza hadiyatun udiyat ilayya ya ce wannan malukum dukiyarku ce wanda ka tura nan amsota wannan kuma kyauta ce aka mun kaga idan ka je amsowa wani abu aka dan baka wani abu kaga in ba kai ma ka je ka wanda yaje shi ba shi zani to wannan ba haƙƙin ka bane haƙƙin al'umma ne to duk wanda ya je shi guri ya amso abu saboda an gan shi shi wakilin jama'a ne aka damƙa mai wannan dukiyar kale ya tunanin cewa hozawa zai ya sa ta a ƙasan matashin kai ya dinga murmurar kayan shi da shi da iyalinsa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ta ƙare sannan kuma ya sake koma can saboda nauyin da yake kan shi ne aka kallaci aka kallace shi da kuma shi yanayin shi aka ɗoka aka damƙa bai wannan dukiyar saboda yaunin da yake kan shi ya fi ƙarfin shi sai aka ɗauki wani abu aka damƙa mai don ya taimaka wannan al'ummata shi da ya zo kawai ya kyale su to Allah ya sani akwai shari'a tsakankanin shi da Allah dole sai Allah subhanahu wataala ya mai tambaya ya za a yi a bashi dukiya ta al'umma kuma shi ya zo ya danne daga shi sai 'ya'yan shi sai jikokin shi sai matan shi su dinga fantamawa muttafaqun alaihi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ta al-Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa insama wa salla wa za'ama annahu muslim wato in dai har an samu waɗannan tadodin guda uku a tattare da shi to ya zamanto lalle akwai alama mai ƙarfi akwai kama mai ƙarfi tsakankanin shi da munafukai ko da mutumin yana azumi ko da yana sallah kuma yana rai cewa shi musulmi ne wanda yake na ƙurai musulmi ne wanda yake cikeke to akwai hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as wanda shi ma yana cikin sahihain wanda yake magana akan cewa shi kuma dangin tadodi ne guda hudu arba'un man kana fihi arba'un man kunna fihi kana munafiqan wa fi riwayatin khalisan aw kanat fihi khaslatun min arba'atin kanat fihi khaslatun min an-nifaqi hatta yadaha daga ciki akwai waɗannan guda biyu idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa lil bukhari fi riwayatin wada'atu min khana walau ma wa idza ahada qadara wa idza khasama fajara an gane ko na'am
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ولا حدثنا نعم وأنا حذيفة بن اليماني با يماني با نعم نعم وعن حذيفة بن اليمان يوا رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا آه.
نعم قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن حدثنا نعم حد حدثنا يوا.
أن نعم حدثنا أن الأمانة نزلت في جذ في جذ في في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة مم.
ثم حدثنا عن رفع الأمانة مم.
فقال ينام الرجل النومة نعم ينام الرجل النومة تقبض الأمانة من قلبه فيظ- فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل مثل نعم مثل أثر المجل كجمل دحرجته على رجلك نعم فانا فنفق فتراه نعم منتبرا وليس فيه شيء ثم اخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي يؤدي الامانه حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمانه ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا متفق عليه قوله جذري بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة وهو أصل الشيء والوقت بالتاء المثنات من فوق الأثر اليسير والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم وهو تنقط في اليد تنفض ونحوها.
تنفض نعم تنفض نعم تنفض في اليد To shi ونح- kenan.
نعم نعم waje تنقض ɗin. na'am نعم zamu gani تنفض في اليد ونحوها من أثر أمل وغيره Mm.
قوله منتبرا منتبرا مرتفعا قوله ساعيه الوالي عليه na'am sai hadisi na gaba a cikin wannan babe shine hadisin Hudhaifa ibn al-Yaman Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Yaman Hudhaifa yace haddathana Rasulullahi haddathana wato ba haddathna ba yawwa haddithna haddathana yawwara haddathana ma'ana akhbarana amma haddithna akhbirna an gane ku yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadithain ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zantar da mu waɗansu zanceku guda biyu ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya ba mu waɗansu labarai guda biyu ya ce ƙadar ra'aitu a hadahuma wato haƙiƙa na ga ɗaya daga cikinsu daga cikin zancen da ma'aiki alaihi salatu wa salamu labarin da manzan Allah ya bamu to na ga ɗaya daga ciki wa ana antazirul akhar ina jiran faruwan na ɗayan ina jiran faruwan na biyun wato na ga ɗaya daga cikinsu ina jiran faruwan na biyun saboda dai dole ne sai na biyun ya faru ya ce haddasana annal amanata nazalat fi jaziri ƙulubin rijal ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zantar da mu annal amanata haƙiƙa amana nazalat fi jazri qulubir rijal ta sauka a ƙasan wato can ƙasan zukata na bayin Allah zukata na musulmi zukata na mumine zukata na mazaje to anan al'amana malamai suka ce shine imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa sahabbai imani ya sauka ne a ƙasan zuciya ta mazaji wato ya dannu da kyau ta yanda irin wannan shawagi na ƙura ta zamani ba za ta iya kaɗe shi ba to a ƙasan zuciya ya sauka sun manazzalar ƙur'an sannan kuma alƙur'ani ya sauko fa'alimu min alƙur'an sai suka san hukunce-hukunce na amana da yadda take da kwai girma a wajen Allah da kuma matsayin wanda ya cika da amana ya bayar da amana da kuma girman laifin wanda ya- ya ci amana suka san shi daga alƙur'ani wa alimu minas sunna sannan kuma suka san matsayin amana a addini na musulunci da kuma mai mai wanda ya cika amana da kuma wanda ya ha'inci amana daga sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam to wannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bai wa sahabbai labari cewa wato amana a lokacinsa da kuma lokacin da za su biyo bayansa da lokacin tabi'ai da atba'u tabi'ina a lokacin amana ɗari bisa ɗari ana kula da ita amana ɗari bisa ɗari ana rike ta ɗan wani ba naka ba ba wai ɗan uwanka ba wani zai damƙa mashi zai damƙa maka ɗan shi amma in ka kashi gidanka kai ka ɗauke shi a matsayin ɗa ne matarka ta ɗauke shi a matsayin ɗa ne gare ta ‘yan uwanka su ɗauke shi a matsayin ɗa ne gare su ‘yan uwanta su ɗauke shi a matsayin ɗa ne gare su to a wannan lokacin duk wani abu na alkhairi za a ga cewa ba ɗanka ba ne ba ɗanta ba ne amma ɗan uwanka zai iya siyowa waɗansu kaya ya kawo mishi ce a bawa nesa ɗan uwanta zai iya siyowa kaya ya bashi ce a sa idan ya je gidansu iyayenta za su iya mishi mutunci za su iya mai kirki su mishi kaza su mishi kaza su mishi kaza idan ya je gidanku zai samu alheri kaza da kaza da kaza kamar dai ɗanku sun mahaddasa na an rafa il'amana Hudhaifa ya ce sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zantar da mu dangane da abin da ya shafi ɗokewa amana daga cikin bayin Allah yanda kuma Allah ta'ala zai ɗoke ta ma'ana tana nan kaɗan kaɗan ana ɗoke ta kaɗan kaɗan ana ɗoke ta muna ganin wato wane da shi ne amincacce yardadde a wannan unguwar in aka ba shi haƙƙi na talakawa ba zai ci mutuncin su ba zai hayance su ba saboda an yi ta gwada shi a kwanan baya amma kuma yanzu an dan damƙa mishi wani haƙƙi ɗan kaɗan yana ta wasa da shi faƙal ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ya namun rajulun naumata wato mutum zai kwanta ya yi barci ɗan barci annauma barci ɗan kaɗan zai kwanta ya yi barci bai huce na 'yan mintuna ba amma fatuqbadul amanatu min qalbihi sai a cire amana daga zuciyar shi a ɗauke amana daga zuciyar shi a amshe amana daga zuciyar shi fa yadhallu atharuha mithlal waqti sai ya zamanto yanzu gurbin amanar yanzu sai ya zamanto gurbi wato gurbinta sai ya zamanto mithlal waqti kwatamkacin dan digo baki dan kaɗan. da amanar ce amma sai aka ɗauke ta shikenan sai ya zamanto akwai gurbin ta dai gashi nan ɗan dugo ɗan dugo baki ɗan kaɗan saboda zuciya ba baka bace an gane ko to idan aka ce alwaktu shine annuktatu sauda wato ɗan kaɗan kuma dugo ɗan ƙarami baki shine ake ce da shi alwaktu summa yanamun nauma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce sannan kuma mutum zai kwanta ya yi barci ɗan barci fatuqbadul amanatu min qalbihi wato za a damƙe amana za a ɗoke amana daga zuciyar shi fa yadhallu atharuha mithla atharil majli wato sai gurbin wannan amana wanda dama ɗan ɗigo ne ko to sai kuma gurbin wannan ya koma mithla atharil majli kwatamkacin gurbin kanta kanta idan mutum ya yi aiki in kanta ta fito mishi manzo Allah ya ce ka jamrin da harajtahu ala rijlika kamar wato gawayi garwashi da har da harajtahu ala rijlika ka dan goga shi akan kafarka fatara fa nafida yayi falfal fatarahu muntabiran sai ka gurin ya kumbura amma kuma walaysa fihi shay'un babu komai wannan shine kanta za ka zo ka mutum ya yi noma in ya zo shiga ganin ƙin shidin ya yi hulu-hulu ba wai nama ba ne fa a ciki inda za ka tsaga gani za ka yi kawai iska ce ba komai a ciki wani lokacin ka ga ruwa ne to ya ce to wannan shi ne wato almajal shi ne ya ce ka jamrin da haraji tafu a lari jilika kamar garwa shi ne ka ɗan goga shi a saman ƙafarka ka ga me zai yi fanafiɗa sai ya yi falfal saboda wuta ko salansa ta taba mutum za ga daga an jima kaɗan za a gurin ya yi falfal fatarahu muntabir ne sai ka gan shi ya kumbura amma kuma wale safi she'un kana fasa ba nama ba za ka gani ba nama ba ne to haka ne ita ma amanar idan aka ɗauke ta wannan gurbin za ga ya ɗan yi falfal to kuma babu amanar a ciki shine wale safi she'un ba komai na amana a cikin wannan zuciyar tashi an gane sun ma'akaza hasatan fadaharajahu ala rijilihi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ɗoki tsakuwa sai ya goga ta akan kafar shi wato ya ce kamar wannan shine garwashi to sai kai mishi haka ya ce to kuma sai gurbinta ya zamanto ya yi falfal sai ya kumbura ba komai a ciki yamci ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa yusbihun nasu ya tabaya'un fala ya kadu ahadun yu'addil amana ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce mutane za su wayi gari suna ta cinikayya a tsakankaninsu ka siya abu a gurin wane siya a gurin ka ku siyo a gurin wancan su ma su siyo a gurin wancan fala ya kadu ahadun ba za ka kusanta ba ka ga mutum guda ɗaya wanda yu'addil amana zai bayar da amana ɗari bisa ɗari sai ka leƙa kasuwan nan ƙaura dawon bai ka rasa wanda zai ɗauki amana ya bayar kaga wannan dai da yardaddan mu ne in ya kawo kaya in ya ce kalice ne to duk inda aka ce ba a wai a Nijar ba ko Dubai ka je ka ce kalice ne baka yi ƙarya ba amma yanzu gashi ya kawo muku wani kaya ce shine babban lambar ce ta ƙarshe wannan amma kana sawa da wani wato ce to wannan shadda taka nawa ka siye ta ka ce jika goma na siye ta wallahi eh ya ta ƙarshen ce wannan kin ce ta ƙarshe to a kanta ma akwai guda biyu wanda ni na sani ni da ba ɗan kasuwa ba to kaga ya ci amanar ka ya zo ya ce maka ta ƙarshen ce saboda kai baka san ba ta ƙarshe baka san ba ta biyu baka san ba ta ɗaya kawai da ya ce maka premier ce da ka zo kana hodi wani ya ce kai wani shi dai kawai kullum ya sai kaya zai shi kayan da ya siya shi jika uku ya zo ce mu jika goma ya siya to ba zai mu ce ya siya ko yake zan ce mai ta ƙarshe shi kuma shi yanda aka gaya mishi haka ne gina hukunci akai to shine manzo Allah ya ce fa yusbihun nasu yatabaya'un mutane za su waye gari suna ta cinikayya da junansu amma fala yakadu ahadun yu'addil amana wato ba za ka kusanta ba ka ga mutum guda ɗaya wanda zai ɗauki amana ya bayar da ita zuwa ga wanda ya yarda da shi ka yarda da mutum ka ce zaɓa mun kaza mai kyau wanda kuma gashi kuɗi na daidai kaza ne shi kenan sai ya diba wanda mutane sun kyamace shi saboda kai ba ka je ba mutane sun kyamace shi bisa san shi kowa aka ce mishi nawa ne ya ce kawai sai ya ce to wura sai hawa na aka mishi ka ce mai kyau in ya kawo kuma har ya raka kusa shi wannan ai lokacin da muka je a kasuwa yanda ake tarairaye shi wannan abin to a to na gode na gode har ka ɗauki wata jika kuma ka bashi ka ce ga wannan a sha ruwa mun gode Allah ya albarka mazala ce fala ya kadu ahadun yu'addil amana hatta yuqal har dai za a dinga cewa inna fi bani fulanin rajulan aminan za a dinga cewa kai a fami din su ne akwai wani mutum wanda gaskiya mutumin kirki ne a fami guda fa ce wallahi a fami din su ne akwai mutum guda wanda gaskiya wannan shi mutumin kirki ne ya sha bambam da su shi kadai da wanda ana cewa a gidansu kowa da kowa akwai amintattu ba wai amintacce ba amintattu wanda kowa kawai in kai mu'amala da shi kawai lafiya kalau ne kawai ba ka da matsala yanzu sai a ce to a fami din suwa ne shi wannan mutumin na jarraba shi gaskiya mutumin kirki ne a fami din su ba wai a gidansu ba saboda gidaje ne suke hada fami guda an gane ko gidaje ne da yawa suke hada fami guda to wai ba a gidajen ba a gidan suwa ne ba a fami din suwa ne akwai wane dan uwan suwa ne a gari kaza yake to shi wannan gaskiya mutum ne amintacci hatta yuqala lirrajul ko ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace har dai za a dinga faɗa ga mutum a ce ma ajila da hu kai wani ba mafi karfin shi ƙarfi gare shi ga ƙarfi na tuwo ma azrafahu ba wanda ya fi shi wayewa sanin abubuwa ya waye wayayye ne ɗan binni ne ma a aqalahu babu mafi hankali shi wato yana da kwai hankali ya san ciniki ya iya kaza ya iya latsi ya yi kaza amma kuma mafi kalbi mithqalu habbatin min khaddalin min imani babu gwalgwadon kwaya ta gadagi ta imani a cikin zuciyar shi wato kawai zancen ne daga in kuka zauna da shi da haba malam wannan abin idan muka siya muka shi kaza to duk inda zaka je ka ba wai a nan garin ba ko da magaram ka je ka iyakacin ragin da zaka samu a gurin kowa ka je ka mu a kan farashin da muke saida shi muke baiwa masu masu sari shine muka ɗauka muka baka amma in har kana shakka ajiye shi ka je ka zandar ka je ka shagunan da kake tunanin cewa su ne suke ba da kaya da ragi a arha ka je ka siyo abin wannan ka zo ka insha Allah yanda za ka same shi a can to ba za ka same shi da ragin da muka baka shi ba ka ce a to to to na gode na gode shikenan shi kuma ashe a yanda yake saidawa masu siyan kwara kwara ma sai da ya dora maka wani ba a kai amma za ka wato ka kaɓa na wallahi ni dai na mun mutunci Allah ya saka mishi da alheri Allah ya albarkaci dukiyar shi saboda kai baka sani ba ya zo ya dora ka ya ce kai kayan nan da ya saya maka fa dan kai ne ya sayawa kuma an baka ne akan yanda ake baiwa masu sari yanda za a baiwa wanda za su je su saida su ciri ba kai kuma kai kuma sa shi za ka yi a jikinka yayi ta koda abin shi ya ta koda abin shi ga iya zance kuma ka ce kai wani ya iya kasuwa wallahi ya iya kasuwa kuma ya iya zalunci saboda ya gwaninci gashi yana da kwai wayewa ya ga yadda wane yake zance bangaren kasuwanci ya ga yadda wane yake zance ya ga yadda wancan yake zance sai ya ciro daga hikimar wancan ya ciro daga hikimar wannan ya ciro daga hikimar wancan sai ya hada kuma ya zamanto tashi ta shi kadai sai ya zamanto din kasuwar in ka je ka in dai ba gurin shi ka je ba ba za ka ji zance mai daɗi ba kuma ba za ka ji tsada mai tsada ba kamar a gurin shi zai maka iya zancewa na wallahi mu ma yanzu kaza din nan a Nigeria din ka san lamarin na ya rikici mu ma ba so ba muke maraka muku tsadan nan amma saboda in muka je mu kaga littafin da muke so shi da jika goma in muka je sai su ce mu sai jika sha takwas to in ka zo ka wajen aiki a hanya shi kaɗai za ka kashe wajen jika uku jika hudu shi yasa za ku ji mu ma ba so ba muke shi kawai saboda in ya mare kamar wannan mare da shi ka ci Allahu akbar Allahu akbar haka ne to to Allah dai ya kawo saukin abin shi kenan ka ce to ba damu a sa mun shi jika 25 din na siya abin da ka saye shi da jika 10 amma da an saya maka shi jika 25 in ka zo ka daga kai wani dan shine fa sai amin wallahi abin ne harkokin ne sai a hankali Nigeria ce da a dar mataki saboda shi ya maka bayani sai ka gina bayanin ka akan nashi kace Nigeria ce a dar mataki kowa dar bita Hudhaifa ibn al-Yaman yace walaqad ata alayya zaman wa ma ubali ayyukum bayatu yace hakika na huce ta zamanin da bana damuwa da kowa daga cikin ƴan zamanin wannan na kullu cinikayya bana damuwa zamanin sahabbai kenan yace ya huce da ni nayi na shiga zamanin da bana damuwa da kowa na kullu cinikayya kawai na san ba za a daki hanci na ba ba za a siya mun kayan banza ba da sunan kayan kirki aka siya mun yace la in kana musliman la yurdannahu alayya dinu yace idan har lalle idan har mutumin da muka kulla cinikayya da shi ya zamanto musulmi ne musulmi ne muka kulla cinikayya da shi sai na bar wani canje na a wajen shi ko kuma ya zamanto ya siya mana abin da ba haka ba to lairuddannahu alayya dinhu lalle addininsa shi zai dawo min da shi ya ce to wane abin nan da na saya maka shi ba shi bane tunani na shine na saya maka to ashe ba shi bane ga sauran canjin ka ko kuma maganan nan da muka yi da kai zan kawo maka kaza lokaci kaza to gashi an kawo maka addininsa shi zai dawo min da shi za ku yi magana da mutum saboda yana ganin kai almajiri ne ki dahumi ne a je a siya maka moto misali misali ba ka da kudin da za ka siya sabon moto amma ga wata jika 250 kana son ban oka ka damka mishi ya jika ce ce to ka san yanzu a nan yin muka ce a siya moto tsada gare shi amma dai bari mu je mu can wajen mata mai a wajen mata mai ana samun mota na da rage shi kenan ya je shi da jika 250 tun da safe ya tafi ya yi ta kasuwancin shi da ita in ya tashi zai zo sai ya diba wani moto na 170 mai dan haske haske kawai ya zo maka da shi in ya zo maka ba ka maka ba zai kai tsaye sai ya ce wallahi wani na zo ni da dare ne na zo na a gajiya nake a yi hakuri sai gobe insha Allah in na tashi zan wani gima kawai ya je ya samu wani abokin shi mai gyare gyare wannan motar nake so a ɗari mai mun shi yayi tsantsan aka yi aka damka wa shi mutuma kai da ka saba hawan moto ya gari dan jika 40 dan jika 50 aka maka motar 170 in kawo shi kaɗan cira shi ɗaya ya ɗan zabure ka kawai ka ce a ɗaɗa ɗaɗa ka ce eh ai ba yi ba ƙari dai ko ya ce a'a ana kan hanyar ƙarin ma dai to ya kai baka saba hawan sabon moto shi ke ne yanzu kawai na gode wallahi na gode kawai ya kaje ka a mashi leda ya ce to malam dan ku ne dai amma dai kawai dai ba komai tun da gaskiya ba abin da muka ci yadda muka sai shi 250 din nan kawai haka maka muku shi to yanzu kuma ba an yi haka ya ce a'a kawai ba komai an mu'adda to mi salati goma sai shi ma ya buje an girmama shi ya karanci mata Allah ƙara ɗaukaka suka yi yuka ce shi kasa mai a kanka ta kace Allah ƙara ɗaukaka ya ɗaukaka kanka sai dai gobe kana ƙara an gane ku shi kenan malam ya ware hawa moto ya yi sati ya je shi ya kawo wani mai yara ce ya ce salandar ya cikin ba mutum ce wannan malam ya maka tsagama malai ce je tsugundu ba ta kawo ba dama shi gurin yan garejin ne bai so a raka yawan ganin shi yana zuwa to an ce ya sace sagama a sace sagama bayan kwana uku wani ya hobi ya ji wani guri ya ce ce yano a ya ce an yi kaza ce to ce ni duk motunan na zamani ko kuma ce ce to kawai kan wal hannu na ce haka musamman lokacin da aka kawo shi sabo ne ba kuma yanzu ya raka tumutar kan shi da kawai kan wani hannun ta ce haka to haka ne Uzaifa ibn Liman ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce wala in kana nasraniyan aw yahudiyan la yurdannahu alayya sa'ihi wato wannan Uzaifa kenan yace wala in kana nasraniyan lalle idan wanda hannu kullu cinikayya da shi ya zamanto kirista ne au yahudiyyan ko kuma ba yahude ne la yurdannahu alayya sa'ihi lalle shugabansa wanda yake kula da shi zai dawo min da shi zai ce kai wannan abin da kai a ciki akwai kwara da yawa koma gurin shi hakkin wani je ka maida mai shi a ce fa ammal yau wa ammal yau fa ma kuntu ubayi'u minkum illa fulanan wa fulanan ya ce amma yau ban kasance ba ina yin cinikayya da kowa a cikinku sai wane da wane wato sai 'yan tsirari ban yadda ba in je ni kasuwa kawai gurin wanda ban sani ba in yi siyayya sai su wane irin wanda na san su dattijawa ne manya ne idan na je ni zan siya abu a gurinsu to su kuma za su mun iyakacin yadda za su waɗansu amma ka je ka gurin matashi irin ka kace ka yi cinikayya to in ya diba ya maka wata rabdal sai ka koma tsoho daga wannan ranar na haka maka wata bigewa wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi qawluhu jazri qulubir rijal da yace innal amanata nazalat fi jazri qulubir rijal bi fatihil jim wa iskani zal jazri al-mu'jama da yi wa jim wasali sama da ɗaurewa zalme ɗa a sama ɗauri da yi wa zalme ɗa a sama ɗauri wa huwa aslu shay'i ma'ana fi asli ulubir rijal wal waqtu bitta'il musannati min fawq da ta wanda take da ɗiya biyu a sama ba min tahti ba shine al-atharul yasir gurbi wanda yake ɗan ƙarami ɗugo wanda yake ɗan ƙarami shine ake ce da shi al-waqt wal majlu bi fatihil mim wa iskanil jim da yi wa munjaye wasali sama da ɗaurewa jim wa huwa tanaqqudun fil yadi to idan aka ce at-tanaqqud shine dugu dugu a hannu shine ake cewa almajal dugu a hannu wa nahwiha da makamancin sa da makamancin hannu kenan ko dugu a kafa ko dugu a kai min atsari amalin saboda gurbin aiki wa ghairihi da waninsa irin kaga yanzu mutum idan yana aiki ɗigo a hannu ya ɗauki fartanya yana kaftu ya ga cewa ya yi kanta ko ko irin mutum ya sunkuya yana aikin shi kawai yaro yana wasan wasan tsakowi kawai da ya je ho wata tsakuwa kawai sai ta samu kanshi kaga gurin zai kumbura ko kuma a kafa shi ya je taka gawayi ya taka garwashi kaga za ta za ta yi za ta yi ruwa to wannan shine cewa min asari amalin wa ghairihi ko gurbin aiki dalilin aiki ko kuma wata matsalar ta daban shi dai ɗigo ne wanda ɗan ɗan kumburi ne wanda za ka gani ka ce kai wani ne aka yi ka za ka yi ce wallahi na je zan huce su wani suna wasa kawai da suka wurgo dutse sai a kaina ikon Allah shi kenan ko wani abu dai makamancinsa wannan shine abin da ake cewa almajal kanta kenan qauluhu muntabiran faɗai shi da yace fatarahu muntabiran sai ka ganshi ya kumbura ai murtafi'an sai ga ya ɗaukaka ya tashi daga sauran hatar kaga ya fi ko ina tudu a jikin naka in a kaho ne za ga gurin yayi tudu da katsin kayan mutum ma za ka ganshi bulbul a jikin kafar shi in a hannu ne haka nan kuna gaisa za a je ta tayi ruwa ko bata yi ruwa ba qawluhu la yurdannahu alayya sa'ihi da yace la yurdannahu alayya sa'ihi shine ayil wali alaihi wanda yake majibincin lamarinsa lalle shi zai dawo mun da shi to yayi ko alhamdulillahi alilmu indahu subhanahu wa ta'ala wa bi hadha alqadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk